أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك أن هو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu ikon kawowa wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka taraha wallafan babban malami Muhammad al-Sheikh al-Allamah al-Muhaddith Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah jiya mun gabatar da karatu a cikin wannan littafi kamar yadda aka gabatar din jiya sai dai insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba gabatarwa din jiya mun gabatar da littafi ne a cikin manhajul kitab a wannan manhajin kitab malin ya mana bayanin tafarkin da ya bi wajen rubuta wannan littafi din da kuma tsarin da ya bi wajen rubuta littafi din da abin da littafin zai karantar da mu kai tsaye malami yake maganin cewa maudu'in wannan littafi ya zama ƙoƙarin shiryar da mutane dangane da bibiyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka karantar da mu sallan shi kai tsaye ya ce kuma zai bi mazhabi ne irin na malaman hadisi domin su malaman hadisi kullum idan aka duba cikin maganganunsu da ayyukansu za a ga cewa mazhabinsu ya fi na kowa ƙarfi saboda me saboda su kullum ba sa aikata komi sai sun sami tabbaci da kuma hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har malam ya kawo wani baiti yake cewa ahlul hadith hum ahlun nabiy wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu yake cewa malaman hadisi su ne nan suka ce ahlul hadith hum ashabun nabiy wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu ma'ana malaman hadisi su ne nan mutanen annabi masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa in lam yashabu nafsahu ko da ba su rayu tare da annabi ba anfasahu sahibu lallai sun rayu da numfashin manzon Allah da kazar-kazar ɗinsa da ayyukan da ya gudanar a lokacin rayuwar shi ta hanyar bibiyar hadisan manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya yi karatu yake cewa sannan wannan littafi zai tattaro mana dukkanin abin da ya shafi ababen da wasu daga cikin malamai a imma manya-manyan malaman nan shugabanni na waɗannan mazhabobi da muke su guda hudu na farko mazhaban abu hanifa hanafiya na biyu mazhaban malikiya ta imamu malik ibn anas sannan ta uku مذهبا إمام الشافعي أبو إدريس الشافعي محمد بن إدريس الشافعي sannan na uku Ahmad bin Hanbal wanda suke mazhaba ta Hanbaliya kenan wannan littafin zai tattaro mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganu daga cikin maganganun waɗannan manya-manyan a'imma din da suka ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamin sai yake maganin cewa amma duk da cewa na bi wannan tsarin wajen rubuta wannan littafin ba wajibi ba ne ya zanto cewa na kukuta daga harsunan mutane waɗanda za su aibanta min ko su zarge ni ko su zage ni saboda na bi wannan manhajin yake ce ai ya kawo wani baiti da yake cewa walastu binajin min maqalati ta'ini lallai ni ba zan taɓa kubuta ba daga maganganun masu suka gare ni ولو كنت في غار على جبل وعري كودا نكسنشي أتشن ونكو وندوسي ونديشي تشك سمن ونكاتا دوسي ونديشي سركجيا ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما يشي وانيني وندزي سيرا دقا حرسنا متاني ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري كودا كو ونن متمن يا بويني أتكان فكا بكين ميكيا يشي باب ونزي سيرا saboda haka babu wani mutum da zai zo da wani abu mai kyau face sai an sami waɗanda za su yi suka a kan shi su zage shi su ci mishi mutunci har muka kawo misalan kafiran maka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da suka da zo musu da wahayi na Qur'ani su suka ce sahirun aw majnun kace wannan ai matsafi ne ko kuma mahaukaci ina fata an gane har aka ce a je a nemi wani malami ya zo mai ruqya ya zo mai magani saboda cutar hauka ta kama shi ya ce wai shi annabi ne ina fata an gani to insha Allah ta'ala yau karatunmu zai tashi akan aqwalul a'imma fi atba'i sunnati wa tarki wa tarki aqwalihim al mukhalafati laha za mu tashi akan aqwalul a'imma maganganu na manya-manyan malaman nan في أتباع السنة وترك أقوالهم cikin umarni da suka yi na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tarki aqwalihim al-mukhalafati laha da kuma barin dukkanin wasu maganganunsu waɗanda suka saba wa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye waɗannan malamai a imma da muke da su guda hudu kamar yadda muka ambato su an-nu'man ibn thabit shine abu hanifa ko Malik ibn Anas Imam Malik ko Muhammad ibn Idris Shafi'i ko shi Ahmad ibn Hanbal dukkan waɗannan malaman za a kawo mana maganganun da suka yi dangane da kwaɗaitar da al'umma wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma barin dukkanin wani zance da aka ji daga gare su in dai har an sami wata magana daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta saba wa tasu ko kuma wadda ta ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aje maganganun su abin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye Allah Allah ya sa mu dace ya kuma ba mu ikon dacewa da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma tashe mu a karkashin tutan shi malam yace wa min al-mufid an nasuqa huna ma waqafna alaihi minha aw ba'daha malam yace yana da kyau yana da amfani kwarai da gaske an na suka huna mu koro maka wannan zance a nan ma waƙafna alaihi minha aw ba'daha cikin abin da muka tsayu a kai na maganganun waɗannan manyan malamai aw ba'daha ko kuma wasu daga cikin maganganun kawai za mu kawo ba dukkanin maganganun za mu dunkulo mu faɗa maka ba yake cewa la'alla fiha idatan wa zikra liman yuqalliduhum malamin ke cewa Allah wannan ya zamto wa'azi da kuma tunatarwa ga dukkanin mutumin da ke bibiyansu ina fata an gane mutumin da ke mazhabi na malikiya ko shafi'iyya ko wani mazhabi daga cikin waɗannan mazahib din yace malami yake cewa wannan ko da la'alla zai zama wa'azi gare su da kuma tunatarwa gare su ga dukkanin mutumin da yake bin su yake yin takalidanci da waɗannan manyan malamai ما لا يتي بل يقلد من دونهم بدرجات بدرجات تقليدا أعمى ما لا يكتوى بل برما دي يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى waɗanda suke bibiyansu na ƙasa da su ɗin suna bibiyansu ne da irin daraja ta taƙalidanci wanda yake makahon taƙalidanci ina fata an gane akwai makahon taƙalidanci makahon taƙalidanci shine hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga kuma magana ta ɗaya daga cikin manyan malamai shi ma yayi sai ka zo ka ce a'a ni zan bi maganan wancan malami ka bi maganan malami ka aje na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine kira taqlidan a'ma takalidanci wanda yake makawan takalidanci ina fata an gane domin a wannan manhajul kitab din shi malam Muhammad Nasiruddin ya mana bayani ya mana cewa duk yadda za ka yi kokarin bibiyan wani daga cikin waɗannan manyan malaman to kuma manzon Allah ya fi shi girma ina fata an gane kawai kai tsaye sai ka aji abin da wannan malamin ya faɗi ka ɗauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yake ce sai ya soke lamba a ƙasa yake cewa وهذا التقليد هو الذي عناه الإمام الطحاوي إرن وانا تقليدا شيني وانا إمام الطحاوي يكي نفي أسكن مغانا شيني يكي حين قال ياين يكي لا يقلد إلا عصبي أو غبي باب وانا متمي تقليدا wanda yake bin takalidanci kadai da an ce kaza ya bi ba tare da nasi ba ko komi illa asabiyin sai wanda yake mutum mai tsautsauran ra'ayi aw gabi ko kuma wawa an gane wannan kai tsaye kawai shine abin da man sahawi ya faɗa kuma daidai kenan saboda ta yaya za a ce ga maganar manzon Allah amma kuma a aje ta a ɗauki maganar wani kun ga wannan ai ya saba wa tsari ya saba wa fitra ta addinin musulunci shi yasa malami yake cewa dukkanin wanda ka ganshi yana yin takalidanci to tabbas wannan mutumin ko dai ka same shi mai tsoron ra'ayi ko kuma wawa ne malam sai ya ci gaba da cewa wa yatamassaku bi mazahibihim kuma ko da wannan abin zai zamto wa'azi da tunatarwa ga waɗanda suke riko da mazhabobin waɗannan malamai wa aqwalihim da maganganun waɗannan malamai kama law kanat nazalat min as-sama'i kai ka ce ma waɗannan maganganun malaman da suka yi kai ka ce maganganun ma daga sama aka saukar da su ina fata an gane akwai mutumin da za ku ga yana mazhaba ta kalidancin da in aka ce imamu malik ne faɗa abu kaza ko mazhaba ce ta malikiya ta zo da kaza kai ka ce wannan abin daga sama aka saukar da wahayi aka faɗe shi ina fata an gane to malam albani ya ce zai man nasiha dangane da wannan saboda ya zamto tunatarwa da kuma wa'azi ga dukkanin waɗanda suke irin wannan takalidanci din wallahu azza wa jalla ya Allah maɗaukakin sarki mabuwayi kuma yana cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bibiyi abin da aka saukar muku daga wurin ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bibiyi wani wanda ba Allah ba awliya a kurke su a matsayin ababen jibinta ku Allah ya ce qalilan ma tafakkarun kaɗan daga cikin ku ne suke tunasantuwa daga irin wannan zance suratul a'raf abinda malam yake son ya kawo mana a nan wurin shine yana kokarin ya gayyato mana cewa da qur'ani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne kadai abin bi a cikin addinin musulunci ina fata an gane dan abin da zai taimaka mana wajen fasarar wannan ayar bari mu dan gayyato wasu daga cikin ayoyin Qur'ani din Allah ta'ala yana cewa manzon Allah wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma lalle Allah ta'ala ya saukar maka da littafi shine alqur'ani wal hikma da kuma hadisi wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ta'ala ya sanar da kai abin da ka kasance da can baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle falallar Allah akan ka tana da girma an gane ko a wani wurin kuma inda Allah ta'ala yake umartar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul ahzab cewa su rika mai biyayya sai Allah ya ce wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku rika tuna ababen da ake saukarwa a cikin gidajenku min ayati llahi daga ayoyin Allah shine alqur'ani wal hikma da kuma hadisai inna allaha kana latifan khabira kun ga kai tsaye abin da yake shari'a shine mene alqur'ani da hadisi to sai mu ɗauko wannan ayan ta biyo baya ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bibiyi abin da aka saukar muku daga wurin ubangijinku me aka saukar mana da me shikenan ina fata an gane ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bibiyi abin da aka saukar muku daga wurin ubangijinku wala tattabi'u min dunihi kada ku bibiyi wani abu koma bayan alqur'ani koma bayan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dauke shi abin jibintan ku Allah ya ce qalilan ma tafakkarun amma kaɗan daga cikin mutane suke wa'azantuwa da irin wannan wa'azi din na'am a suratul nisa'i a ban rige ba gaskiya an gane waɗannan malamai tabbas sun yi ƙoƙari kuma wannan abin batun daga sahabbai ya samu asali ina fata an gane ba wai waɗannan manyan malaman bane kawai suka fara wannan aikin a'a abin ya samu asali ne tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wannan littafin da wani malami ya rubuta mai suna al-insaf fi bayani asbab al-ikhtilaf ma'ana adalci fi bayani asbab al-ikhtilaf cikin bayani dangane da dalilan da yasa ake samun sabani a cikin addini dangane da abin da ya shafi fiqhu da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye zan so in dan karanto mana wani abu kaɗan daga cikin littafi ɗin wanda malamai suka rubuta akan wannan abu abubuwa akwai wani malami mai suna maimun an karɓo daga maimun bin mahran yake cewa kana abu bakarin idza warada alaihi alqasmu nazara fi kitabillah sayyidina abu bakari siddiq as-siddiq al-akbar Allah ya ƙara mishi yadda. Ya kasance idza warada alaihi al-khasm idan aka samu wasu mutane biyu sun samu sabani a tsakaninsu. Nazara fi kitabillah sai ya duba cikin Al-Qur'ani ya gani. Shin akwai wani hukunci wanda yake daidai da abin da waɗannan mutanen suka zo da shi? Sai musu hukunci da shi. An gane ko? Fa in wajada fihi ma yaqdi bainahum qada bih. Idan akwai abin da zai yanke musu hukunci da shi a cikin Al-Qur'ani sai ya yanke musu hukunci da Qur'ani din wa in lam yakun fil kitabi amma idan ba shi a cikin alqur'ani wa alima min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam min zalika al'amru sunnatan qada biha idan ya zanto cewa ya san wani abu ya san wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya musu hukunci da shi fa in a'yahu idan waɗannan ababen guda biyu suka ba shi wahala ya zanto bai samu a qur'ani ba bai samu a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kharaja fa sa'ala almuslimina sai ya fito ya tara musulmai ya rika tambayan su wa qala sai ya ce atani kaza wa kaza al'amari kaza da kaza ne yazo min fa hal alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qada fi zalika bi qada'in shin kun san cewa akwai wani wa akwai wani mai masaniya a cikin ku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin hukunci da irin wannan hukuncin فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء ما لم يتقبل الشواء يسود يوا إذا أكتار مسلمي ولسيتي إيه ناتب جمع الله صلى الله عليه وسلم يا ينشه كنشي كذا دا كذا إرم ونا سي بارا فتوا سي وانشي متم يكربا kun ga dai jin tsoron kada yayi mene kada ya kokarin yin istihaji da kanshi kawai yace a gani na ina fata an gane ko a ra'ayina ko ina ganin ina fata an gane sai yake cewa fa yaqulu abubakar sai sayyidina abubakar yace alhamdulillahi alladhi ja'ala fina man yahfazu alaina ilma nabiyyina godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya daga cikin mu akwai waɗanda suke iya hardace sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mu fa in a'yahu an yajida fihi sunnatan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan kuma ma bai samu wani abu daga cikin sunnar manzon Allah ba cikin abin da zai yi hukunci da shi a cikin harkan abin da ya shafi addini jama'a ru'usan na jama'a jama'a ru'usan nas sai ya tara manya-manyan mutane wa khiyaruhum da kuma mafiya alherin cikin su ma'ana ahlul ilmi na wannan lokacin fastasharahum sai nemi shawaran su abu ne yazo kaza da kaza ya kuke gani فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به إذا رأي ينسو يضمتو يا يا قيمتو أكن وانا أبو يا رجاء أكن أبو ده سيرتي يكون شيء وانا أبو kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajtami'u ummati ala dalala faufau al'ummata ba za su taɓa yin tarayya haɗin kai akan ɓata ba ina fata an gane to kun ga dukkanin waɗannan ababe ne kuna mana cewa waɗannan ababen tun kafin zuwan waɗannan a'imma ɗin aka samu daga cikin sahabbai suna yin irin wannan an rawaito wani asarin kuma wa an shurai anna umar bin khattab kataba ilayhi cewa umar dan khattab ya rubuta wannan shurai din cewa in aka shay'un fi kitabillahi faqd bihi wala wala yalfatuka anhu rijal idan ka zo yin hukunci tsakanin mutane idan wani abu na littafin Allah ya zo gare ka to kai musu hukunci kada ka waiwayi mutane ballantana su kawar da kai akan wannan hukunci din fa in aka ma laysa fi kitabillahi idan wani abu ne ya zo maka wanda ba shi a cikin littafin Allah fanzur sunnata rasulillah sallallahu alaihi wa sallama sai ka duba cikin sunnonin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faqd biha sai kai hukunci da shi fa idza ja'aka ma laysa fi kitabillah idan kuma wani abu ya zo maka wanda ba shi daga cikin littafin Allah wa lam yakun fihi sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a sami wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fanzur majtama alaihi nasu fa khudh bihi sai ka duba menene al'umman musulmi suka yi tarayya a kai na wannan al'umma suka yi riko da shi kai hukunci da wannan abin da mutane suka yi tarayya a kan shi sai malam yake cewa fa in ja aka malika fi kitabillahi idan wani abu ya zo maka wanda ba shi a cikin littafin Allah walam yakun fihi sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya zanto ko babu wata sunna daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi walam yatakallam fihi ahadun qablaka ko babu wani kafin kai wanda ya taɓa yin magana ko ya taɓa yin fatawa da irin wannan fatawar kafin kai fakhtar ayyal amrayn shi'ta sai ka ɗauki ɗaya daga cikin ababe guda biyu in kaso in shi'ta an tajtahida bi ra'yika thumma taqaddama fa taqaddam idan ka so ka yi riko da ijtihadi ka yi kokari kaga cewa ka yi hukunci akan wannan abin sai ka kaddamar da shi wa in shi'ta an tata'akhkhar fa ta'akhkhar amma kuma in ka so sai ka jinkirta sai ka jinkirta din kawai ina fata an gane sai ce wala arat ta'akhkhura illa khairan laka kai ba ma na ganin wannan jinkirin da zaka yi face shine alheri a gare ka ina fata an gane tsoron me tsoron dai kada ya faɗi wani abu sabanin abin da Allah ya ce sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi haka nan arwayo wani daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda yace ata alaina zamanan zamanu wani zamani ya zo ya riske mu lasna na qabi mu dinnan in ji Abdullahi dan Mas'ud kun sa Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin alarmomi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka sokar da wahayi su ake kira manzon Allah ya karanta musu a take auren su haddace an gane ko yake cewa wani zamani ya zo mana wanda mu dinnan ba ma yi hukunci walasna hunalik mu ba ma nan ba ma tsayuwa akan wannan ababe na hukunci وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون كما الله تعالى يقدر غشنا هر من كاو أبن كوجي يغني أيام يتي فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل daga yau dukkanin wani abu dukkanin wani mutum wanda wani abu ya bijiro mai to yayi kokari ya hukunci da abin da ke cikin littafin Allah fa in ja'ahu ma laysa fi kitabillahi idan wani abu ya zo mai wanda baya cikin littafin Allah falyaqdi bima qada bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yi hukunci da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in ja'ahu ma laysa fi kitabillah idan wani abu ya zo mai wanda ba shi a cikin littafin Allah walam yaqdi bihi rasulullah manzon Allah kuma bai hukunci da shi ba falyaqdi fihi bima qada bihi salihuna sai ya hukunci da irin abin da salihan bayi suka hukunci da shi wala yaqul inni akhafu wa inni ara kada ya ce ni ina jin tsoron fa in yi hukunci kada kuma ya ce wa inni ara ni ina ganin ni ina ganin ina fata an gane tsoron dai kada mutum ya zamto ya kirkira wa Allah ƙarya an gane ko sai ma sai Allah da masu yake cewa fa innal harama bayyinun wa innal halala bayyin domin haramun a bayyane yake halal kuma a bayyane yake wa bayna zalika umurun mushtabiha amma tsakaninsu akwai wani abu wanda yake mai wuyan sha'ani mai wuyan fahimta mai wuyan ganewa fada'u ma yuribuka fada'u ma yaribuka ila ma la yaribuka to kawai abin da zaka in ka zo hukunci ka karkata zuwa ga abin da ba ka shakka zuwa ka karkata zuwa ga abin da ba ka yi shakka sama da abin da kake yin shakka a kai wannan shine asar daga abdullahi dan mas'ud to kun ga waɗannan kaɗan kenan daga cikin maganganun sahabbai da wasu tabi'ai din ma irin su a'mash da irin su imam al-auza'i da irin su umar ibn abdul aziz dukkanin su sun faɗi irin waɗannan maganganun a tarihi sai mu gane cewa abin da ke addini a musulunce shine abin da Allah ya ce ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ko kuma abin da aka samu sahabbai ko tabi'ai sun yi hukunci da shi ina fata an gane wannan shi ke zama addini tunda su ne musulman farko fahimtar su kuma ta tsara ta kowa wanda ya zo kafin su wanda ya zo a bayan su da fata ubangiji ta'ala ya tsora mu akan bibiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a imma ɗaya daga cikin waɗannan manyan malamai na farko shine abu hanifa abu hanifa rahimahullah shine abu hanifa allah ta'ala ya ji kanshi da rahama abu hanifa an haife shi a shekara ta tamanin bayan hijira an haife shi ne a garin kufa ɗaya ne daga cikin manyan malamai na fikihu kamar yadda aka sani kuma shine nan malamin farko daga cikin waɗannan a'immatul arba'a wanda kuma wannan wannan malamin ya fi kowanne ɗaya daga cikin su falala ina fata an gane ya fi imamu malik falala ya fi ya fi imamu shafi'i ya fi imamu ahmad ibn hanbal an gane ko wannan shine ɗaya daga cikin tabi'ai kuma shi daga cikin sahabbai wanda ya gani kadai shine anas bin malik anas bin malik kadai ya taba gani shi a rayuwar shi banda anas bin malik bai taba ganin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ganin Anas dan Malik din shi yasa ya zamto ya zama tabi'i ina fata an gane dama ta'rifin tabi'i an ce shine wanda ya taba ganin wa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi shine kuma wanda ya taba ganin manzon Allah yayi imani da shi ya kuma mutu yana musulmi akwai wani mutum shi bai taba ganin manzon Allah ba sai da aka zo hajjatul wada manzon Allah ya tashi a cikin mutane yana bayani yana khutba sai ya samu sahabi to wannan shine manzon Allah aka ce mai eh yace alhamdulillah alhamdulillah kun ga daga nan shi ya zama sahabi Allah ta'ala ya sa mu dace sai malam yace fa awwaluhum al-imam Abu Hanifa an-Nu'man bin Thabit na farkon su shine imam Abu Hanifa an-Nu'man bin Thabit rahimahullah sunan shi na ainihin shine an-Nu'man ibn Thabit an gane ko وقد روى عنه أصحابه أقوالا shatta da yawa daga cikin daga cikin ɗaliban shi sun ruwaito wasu maganganu mabambanta daga wurin shi wa ibaratun mutanawwi'a da kuma wasu ababe mutanawwi'a wanda suke masu nau'i daban ibarat shine kamar wasu hikimomi waɗanda suke nau'o'i daban-daban mana yace kullu ha tuaddi ila shay'in wahid amma dukkanin maganganun da suka ruwaito daga imamu abu hanifa da kuma waɗannan ibarat ɗin sai ma yake cewa to addi ila shay'in wahid dukkanin su dai suna nufin abu ɗaya ne suna kaiwa matuƙa da nuni akan abu ƙwaya ɗaya ne wa huwa wannan abun kuwa shine wujubul akhdhi bil hadith wajibcin riƙo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tarku taqlid ara'il a'imma da kuma barin yin takalidanci da bibiyar ra'ayoyin malamai ina fata an gane al-mukhalafati lahu waɗanda suka saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane idan kayi riko da wani ra'ayi daga cikin ra'ayoyin manyan malamai amma matukar ya zamto cewa wannan ra'ayin bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba in ya saba wa hadisi to kai tsaye za a aje wannan maganan a dauki hadisi a amfani da shi in bai saba wa hadisi ba kai tsaye za ya daukan shi a matsayin hujja a cikin addini dan waɗannan malaman sun kai martaban a kira su mujtahidin ina fata an gane al'ula na farko malam yace maganar imamu abu hanifa yace idza sah al hadisi fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine mazhabina an gane jama'a ashe babu wata mazhaba kin ta Abu Hanifa kenan ko babu wata rana da aka zauna yace shi ya ikiri wata mazhaba ko kuma aka yi wasu daga cikin ɗalibai suka ce yau mun kirkiri wani abu shi mazhabin imam abu hanifa shi ya ce idan hadisin manzon Allah ya inganta fa huwa mazhabi wannan shine mazhabina ashe yanzu kawai kai tsaye in muka karanta wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sai mu ce wannan ma shine mazhabin imam abu hanifa ina fata an gane malai cewa wannan ɗaya ne daga cikin manyan malamai ya ruwaito wannan ya ruwaito wannan asar daga shi wannan malami an-nu'man ibn thabit amma ainihin abin da ya zo a cikin littafin shi yake cewa idza sah al hadith idan hadisi ya inganta wa kana ala khilaf al madhhab ya zamto kuma wannan hadisin ya inganta amma kuma mazhaba ta saba wancan hadisi din yace amila bil hadith a wannan lokacin za a yi amfani da hadisi ne idan ka duba lamman kasa za a ga wannan ta'aliki din wa yakunu zalika madhhabuhu saboda haka wannan sai zama shine mazhabi na imamu Abu Hanifa ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به wanda yake kokarin takalidanci da Imam Abu Hanifa ba zai fita daga cikin wannan tsari na takalidanci da Imam Abu Hanifa ba zai aiki da hadisi kai tsaye ina fata an gane ba tare da ya waiwayi cewa ni ina mazhabin Abu Hanifa ba sai Abu Hanifa ya yarda da kaza ni ma zan yi faqad sahha an Abi Hanifa annahu qala yace domin ya tabbata daga Abi Hanifa ya faɗi ya ce idza sahha alhadith fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta shine madhhabina an gane ko waɗannan wannan magana kuma ibnu abdul barri an-numari ya kawo shi ya rawaito wannan asar daga abu hanifa ɗaya daga cikin manyan a'imma sai malam yake cewa qultu in ji malam albani yake cewa sai nake cewa wa hadha min kamali ilmihim wa taqwahu wannan abin da imamu abu hanifa ya faɗa shi ke nuna maka cikan iliminsu wa taqawahum da kuma jin tsoron Allah waɗannan malaman ina fata an gane sun kai darajar da in suka yi magana akan wani abu za a iya yarda amma sai suke nuni cewa abi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi kadai kada a bar ayoyinsu wannan yake nuna cewa suna da cikakken ilimi da kuma jin tsoron Allah haythu asharu bidhalika ila annahum lam yuhitu bis sunnati kulliha yadda suke nuni da cewa su dinnan fa ba suna nuni da cewa sun fi kowa sanin sunnar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama gaba daya wa qad sarraha bidhalika al-imam shafii kama ya'ti kuma kaman wannan irin wannan abin ne ma imam shafi'i ya tabbatar kamar yadda zai zo a nan gaba wa qad yaka'u minhum ma yukhalifu as-sunnah allati lam tablighhu haƙiƙa za a iya samun wani abu wanda karara idan aka dibi fatawa ce tasu za a ga ta saba wa sunna wannan kuma ya faru ne sanadiyan hadisi da bai same su akan wannan abin da suka yanke hukunci ba fa amaruna bit tamassuki bihi su sai suka yi mana umarni da cewa in mu mun samu hadisi mai riko da hadisi wa an naj'alaha fi min madhhabihim rahimahullahu ta'ala ajma'in kuma mu sanya hadisin ya zamto ɗaya daga cikin abin da suka yi fatawa da shi a cikin mazhabinsu Allah ta'ala ya ji kansu gaba ɗaya to kun ga wannan shine adalci saboda a zamanin su Abu Hanifa idan kana son ka dauki ka karba hadisi kwaya daya zaka iya tafiya kaman daga nan zuwa Maiduguri sannan ka je ka samu wani malami kwaya daya wanda zai baka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi za a ce maka a'a wani malami ne aka san shi a Kaduna to tun daga nan garin zaka dauki jakinka ko doki ko raƙumi ka dauki guzuri ka tafi wajen wancan malamin ka je ka karbi wannan hadisin kwaya daya ina fata an gane ko a kafa ma wani zai taka tun daga nan har zuwa kaduna in ya tashi ya dan yara zango a nan garin ya dan yi sana'a ya dan siya wani abu ya siyar ya samu dan shan ruwa ya kara gaba ina fata an gane har ya je ya riski wannan malami ya karɓo wannan hadisin kwaya daya ashe manyan malaman nan ba karamin aiki suka yi ba mu yau mun zo mun samu ne kawai an tara mana karatun gashi nan a zankame amma kawai sai kuma kasala ya kama mu mu ba mu san karatu duk abin da za a zo a ce an karanta shi addini ne a zo a yi shi yadda ya kamata ba ma san shi wani sai yana ganin cewa ɓata kanshi lokaci ne zai zauna a masallaci kuma ana ta wa'azi ina amfanin wa'azi shi yana ganin sallah gashi nan kowa yana yi yadda ga jama'a suna yi shi ma zai haka mana yana sa Allah zai karba mai a haka kun ga wannan kuskure ne wanda babu ma irin shi a rayuwa Allah ta'ala ya dakatar da mu abu na biyu yace la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu kun ji magana ta biyu imamu abu hanifa yake cewa لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا بهلت كثير قد متاني yayi riko da maganan da mu muka faɗa ba yaji daga gare mu malam ya ya'lam min aina akhadnahu matakar bai san ba daga ina muka ciro matakar mutum bai san mu ma daga ina muka samu ba kar ya ɗauki wannan magana a matsayin hujja shikenan sai ya bibiya ya ga cewa shin wannan hukuncin yana cikin littafin Allah shin wannan hukuncin yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana ciki shikenan in kuma baya ciki suka ce kada ka ɗauki maganar mu kai aiki da shi tunda dai baka san inda muka ciro ba kun ga wannan adalci kenan shi ma wannan din ibn abdul barri ya ciro shi a cikin littafin shi na al-intiqa fi fada'il thalathati lil a'immat al-fuqaha da ibn qayyim a cikin littafin shi na i'lam al-muwaqqi'ina li rabbil alamin wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma imam abu hanifa yake cewa haramun alayya man lam ya man lam ya'rif dalili an yufta bi kalami yake cewa haramun ne ga dukkanin wanda bai san dalili na ba akan wani magana da nayi an yufta bi kalami yaje ya fatawa da magana ta yaje ya fatawa da magana ta to in mutum ya aikata haka ya aikata haramun ni a wurina ya aikata haramun ban sa shi yaje ya ce na ce ba matukar dai bai san dalilin da yasa na yanke hukunci akan wannan abin da na faɗi ba ina fata an gane zada fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma aka ƙara da cewa fa na basar yake cewa mu faɗin da kuke gani ɗan adam ne kaman kowa naqulu alqawla naqulu naqulu alqawla alyawm ko yawma wa narji'u anhu gadan mu za mu iya faɗin magana yau gobe kuma mu dawo mu ce wannan magana da muka faɗa ba daidai bane ina fata an gane yana sai tabbatar mana da cewa mu dan mu ƴaƴan adam ne mu muna yin daidai kuma muna yin kuskure idan muka faɗi magana muka tabbatar da wannan abin kuskure ne za mu zo mu ce wannan abin kuskure ne abin da yake daidai shine kaza ina fata an gane a shaida muna karanta irin waɗannan ababen ba za mu tsaya muna ɓata kanmu lokaci akan takalilinci da mazhaba ba har muna kaiwa wata wani abu ana yin daga-daga da juna ana jan kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ina fata an gane malami ke cewa to kun gani ya ce mu 'yan adam ne kaman kowa na ƙulil ƙaula muna faɗin magana a yau wa narji'u anhu gadan gobe ko mu dawo akan wannan magana mu ce abinda muka faɗa nan ba daidai bane ina fata an gane wa fi ukhra a cikin wata ruwaya ta daban yana cewa wai haka ya yaqub yana faɗa ma wani wani almajirin shi wai haka ya yaqub yace wai haka kai tanka ya kai yaqub وهو أبو يوسف والنشي كرا أبو يوسف لا تكتب كل ما تسمع مني kada ka rika rubuta fa duk abin da kake ji duk abin da kaji na faɗa kada ka rika rubutawa fa inni qad ara al-yawm ar-ra'ya fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawm domin ta iya yi wani yau in ga wani ra'ayi wa atrukuhu gadan amma kuma gobe in bar wancan ra'ayi in dawo kan wani ra'ayi sabo saboda na sami wani nassi da ya nuna haka wa ara ra'aya gadan wa atrukuhu ba'da gadin gobe ma ta iya yiwa in ga wani ra'ayi in yi magana ko in yi fatara da wani ra'ayi amma kuma in canza a jibi ina fata an gane yace kada ka rubuta komai daga gare da ka ji shi yasa yake cewa kada ka kuskura kai fatawa da abin da ya faɗi sai ka san dalilin da yasa ya faɗi wannan magana ya ce haramun ne shin yana da goyon bayan ayan qur'ani a'a yana da goyon bayan hadisin manzon Allah to ka dauka kai aiki da shi ka ce imamu abu hanifa ya faɗi in ko babu ɗaya daga cikin waɗannan to kada ka ce imamu abu hanifa ya faɗi saboda shi ya ce zan iya faɗin magana yau gobe kuma in ce ba haka bane in dawo akan wannan magana in ce na janye ina fata an gane waɗannan maganganu su ne maganganun da shi wannan babban malami al-imam abu hanifa ya yi an gane ko malam suke nan baki cewa qultu malam albani yace ni sai kuma nake cewa wa zalika li anna al imama kaseeran ma yubna qawluhu al qiyas abin da yasa yayi wannan maganin shine mafi yawancin abin da shi imam abu hanifa yake fatawa akai shine qiyasi فيبدو له قياس أقوى zai iya yin kiyasi yau akan wani abu sai kuma gobe ya samto ya sami wani kiyasi wanda ya fi wancan ƙarfi aw yablughu hadithin anin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani hadisi ya zo daga gare ya samu daga gare shi wanda aka samu wannan hadisin daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa ya'khudhu bihi wa yatruku qawluhu as-sabiq sai ya dauki wannan hadisin na manzon Allah sai ya bar wancan maganan da ya ta da sai ya ce wancan maganan na janye eh sai ya da wancan maganan shi na farko ne cewa idza sahha al-hadisi fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta shine madhhabi na ina fata an gane wannan shine maganan da shi imam yayi an arwaito wannan littafin ne a cikin littafin ash-sha'rani a cikin al-mizan sai ma yake cewa wa'taqadna wa'tiqada kulli musannifin fil imam abi hanifa mala ya cewa lalle mu muna da itiqadi mun kudirce a zuciya cewa kulli musannifin kuma shine itiqadin kowane mutum wanda yake daukan alkalami ya rubuta wa littafi muna da irin itiqadin Abu Hanifa na cewa idza sahal hadith fa huwa mazhabi an gane ko radiyallahu anhu annahu law asha hatta dawwalat ash-shari'a malami yake cewa inda rayuwar Abi Hanifa ta kai har zuwa lokacin da aka samu hadisai aka rubuce su a cikin littafai wa ba'da rahil al-huffaz fi jam'iha min al-bilad wa al-thughur wa wa dhafar wa dhafar biha aka samu kuma wasu daga cikin manyan malamai sun yawo a cikin duniya sun tattaro wasu daga cikin hadisai da dukkanin jefanni ko iyakokin ƙasa da ƙasa sun je sun tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tara a wuri guda yace la akaza biha da za ku samu imamu abu hanifa yana riko ne da abin nan da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa taraka kull qiyasin kana qasahu ya bar dukkanin wani qiyasi da ya kasance yayi qiyasi da shi wa kana al-qiyasu wa kana al-qiyasu qalla ma fi madhhabihi kama fi madhhabi ghayrihi بالنسبة إليه ما الذي يكتشف دومين قياسي أما ذهب إمام أبو حنيفة shi ya fi ƙarfi a mazhabin da ba na abu hanifa ba ina fata an gane saboda a lokacin abu hanifa samun hadisi ya fi wuya sama da lokacin imamu malik sama da lokacin wane sama da lokacin imamu shafi'i sama da lokacin imamu ahmad ibn hanbal ba sai mun karanci wannan magana ba wannan ka'il muka faɗa ya isa ina fata an gane ya isa yana mana cewa tabbas waɗannan malamai sun yi aiki kuma wannan shine maganarsu su kun ga duk abin da za su faɗa mana suna ƙoƙarin kawai su ɗora mu akan turba ta menene bin ƙala Allahu ƙala Rasuluhu ƙala sahaba abin da manzon Allah ya faɗi sahabbai suka faɗi tabi'ai suka yi gani da garin sahabbai shine yake zama mene addini a cikin addinin musulunci amma duk abin da ba wannan ba to baya zama addini ina fata an gane duk abin da ya faru na addini sai dai a ce maka an yi kiyasi to sai dai in ba a samu daga littafin Allah ba sunnar manzon Allah maganganun sahabbai ko maganganun tabi'ai sannan a ce za a yi kiyasi ina fata an gane saboda waɗannan waɗanda suka rayu su suka rayu sahabbai su suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka ruwaito dukkanin wani shige da fice da kai kawo na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi su kuma tabi'ai su suka ruwaita daga wajen sahabbai cewa manzon Allah ya kasance yana yin kaza ya kasance yana aikata kaza lokaci kaza ga kuma yadda yake ina fata an gane su kuma tabi'i tabi'i ne su kuma suka rawaito daga wurin tabi'ai cewa ga yadda abin yake har zuwa yau ina fata an gane insha Allah ta'ala na a bukatar magana ko na na uku yake cewa idza qultu qawlan idan na faɗi wata magana yukhalifu kitabullah wanda wannan magana yukhalifu kitaballahi maganan kai tsaye tana saba wa littafin Allah wa khabarur rasuli sallallahu alaihi wa sallam da magana ko hadisi da yazo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fatruku qawli to ku aje magana ta ina fata an gane wannan ita ce magana ta ƙarshe da aka ruwaito daga wani wurin Imam Abu Hanifa waɗannan ba su kenan ba amma malam ya ce dama zai dan tsakuro mana daga cikin maganganunsu idan da za mu ji wasu maganganun na daban da mun san cewa lalle tabbas su ma waɗannan malaman babu wata rana da aka taɓa yi a tarihi wanda aka ce yau sun kafa wata mazhabi masu sunansu mazhaba ta hanafiya ko mazhaba ta imamu malik ina fata an gane waɗanda suka zo daga baya ne kawai suka ƙirƙiri ta mazhaba ɗin suka ce akwai mazhaba ta wani kula da irin ababen da ya fatawa da shi a lokacin rayuwar shi da ababen da ya rubuta cikin littafin shi ina fata an gane insha Allah ta'ala saboda ƙurewar lokaci a nan wurin za mu takaita da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya samu tarayya cikin lada wanda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana zunubanmu kwarai da gaske ƙwar'ani da hadisi shi ne kawai abin da ke zama hujja ai sun sun kansu ai ai babu wani wanda zai zai bota magana sabanin ta manzon Allah kuma ya ce maka shi maluku yake bi misali ai ka san ƙarya yake yi saboda me Imam Malik kai tsaye ya ce idan hadisi ya inganta babu wani mutum face ana karɓan maganan shi kuma ana iya kin karɓan maganan shi ana iya karɓanta ana iya watsi da ita to kai kuma sai ka zo ka ce ai maluku ne yace to maluku ya ce me ga hadisin manzon Allah idan da imam malik zai rayu yana raye a wannan lokacin wallahi sai ya faɗa da kai ka ce ni ka ce imam malik ya ce amma ga hadisin annabi ka ƙi kai aiki da shi ka ce imam malik ya ce wallahi tallahi sai imam malik ya yake ka sai ya faɗa da kai saboda me kana son ka nuna cewa kaman shi ma ya zama dan karamin annabi kenan ma'ana zai iya yin fatawa saɓanin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da fata Allah ta'ala ya samu dace ya kuma ɗaura ma kan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai mutanen da ba su da lafiya suke roƙon addu'a a wurin yan uwa musulmi muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi mafiya kyawu da sifofin shi mafiya kamala ya ba su lafiya waɗanda suke gida da asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya mai albarka wacce za ta ba mu ikon gudanar da ibada a kowane lokaci muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauka musulunci da musulmi ya kuma kaskantar da kafirci da kafirai dukkanin masu nufin musulunci da wani sharri ko wani kairi da makirci muna roƙon Allah ta'ala ya rugurguza su ya ɗaiɗaita su ya zama da su tarihi su zamto tarihi kamar yadda ake karanta tarihin adawa da samudawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته